وأنا محبة وطنا وأرغبني إسلام أهل السمائي يؤنس لي إرسي ونفسي ولقلقي هارا وقلبي أنصه بشفائي وليس لا لله ثم سلامه ثلاثة رسولا يسري محمد مختار الإله نبيه عليه أتت آياته بفنائي ولم أبق غير المصطفى لست تاليا وذكره كف الملام ملائي وليس لا لله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين haka yake بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومجاره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله za mu shiga cikin littafin na diwani na shida kenan ana nan ana nan tsakanin sai a ga idan Allah ya sa mana raye kalli gabas ko kuma da shan kusa da barama sai a ga wato Allah ya kama sanda za mu sauka sanda za mu yi sauka a gashi mun ci izu ɗaya yanzu a cikin kwana goma sha ɗaya ko a cikin kwana goma sha biyu insha Allah mun shiga cikin wannan jirani a inda malam yake cewa cikin wannan harafi na alhanza a rani shi ma na alhanza ne inda wani mai ke cewa wuritu bi khairi la kaliki khaira wa ra'i na fashakka wal aswa wa kullu mira'i shehu ya ce wuritu mara'i ko kuma wuritu khaira mara'i an nuna min wato fiyayyen abin duba abin da ido zai kalla ya ji daɗi to an nuna min wannan abin an gane da me aka nuna maka shi ibrahim ya ce da kuma abin aka nuna mun me an nuna mun ciyayyen komai wanda ido shi zai kalla ki daɗi to da kuma me aka nuna maka abin alfarmar waye kuma sai ce bi khairul khalqi kuma eh da kuma alfarmar me alfarmar sallallahu alaihi wasallam saboda haka ina yin duba da wannan abin sai zama na fashakka wato sai aka kore min dukkanin wani kokonto a cikin komai na da imani na da sirri na da ibadatar komai an kore min kokonto wani asuwa da munanan abubuwa an gane an kore min dukkanin wani mummunan abu da gani wa kullum ra'i da kuma dukkanin jayayya ba ni ba jayayya da kowa an gane an gane a soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam magani ce ganin annabi magani ne komai na annabi magani ne kowace iyar alaƙa ɗan adam ne idan da manzon Allah sai ya amfana babu zancen kai mu'amala da annabi baka amfana ba wannan ba zai yi ba shine wato wata kalma ta hausawa da suke faɗa ni ba na kallanta a kowa sai nake kallanta a manzon Allah wannan kalmar shi ne kaɗai yake da wannan alfarmas wai su ce wa mutum a ci arziki a bar inda arziki yake an ya kwakwai wanda yake da wannan wannan layin kai babu sai dai annabi kawai shi ne za ka ci arziki kamar arziki inda arziki yake an gane ko to saboda haka a ina ganin wancan abun duban me zai faru da ni wahayi ya da shuki sai tsananin birgina sai ya motsa wal muhabbata da kuma tsananin soyayya ta ga shauku ga kuma muhabba kaga kamar jiki bai zama lafiya ba ko to sai ka warta sai zama ga kuma tsananin rama dama kamar al'adar soyayya ce haka shi kuma ido na fa wa'ar raƙani sai barci zama ya ƙaurace masa an gane ko iza nama ahalar khiba'i yayin da ma'abota wato darduka ma'abota gidajen su suna ciki suna ta barci ne kuma barci sai ƙaurace ido na an gane yau aiki su ne irsi wani isi wala ƙalaƙi a wannan da ɗursi da liƙifi da laƙalaƙi shi yana yawan kawo sa cikin baitin sako kamar can farkon baitin diwani ma ya kawo inda yake cewa ne na ƙilani wani ƙisi ƙilani wani ƙisi ya yi baba yan diwani ma sun kasa kada ka da mutum da zikiri duk inda yana sun yi shuru an kure su kai kuma Allah ya ma buɗin a ce zaruwan Allah kada ka da mutum da zikiri to wannan shuru yana yawan kawo sa cikin irin wannan wato gurare sai ce irfi takarda ta wani isi da takakkiyar tawada ta wala kalaki da kuma kwaɗan harshe na a lokacin da barci ya ƙaurace mu sai zama yu'annisu ne su ne suke ɗebe min kewa ba abin da nake yi a lokacin sai zama na siffanta siffar abin da ya hana ni barci eh wannan jiharan a fili haka abin yake an gani a baɗin ne ba waƙalbi shi ne baɗin aiki wansu huge shi ba'i sai zama ɗaya bi hasona da martabar annabi ce koyaushe shi ne kallo wanda ya zama shi ne waraka da dukkanin daga dukkanin wani irin ciwo sallallahu alaihi wasallama kamar wakwa jin daɗi ko Allah ba na ganin kafara a ce a cikin kusurkunan mu sallallahu alaihi wasallama Muhammadu shi ce mai wannan suna shine mukutarul ilahi abin zaɓin Allah kuma Allah ya zaɓe shi kuma ya zama nabiyu nabiyu kuma shi annabin sa ne saboda alaihi a tas ayatuhu bisa na'i wato ayatuhu a tas alaihi bisa na'i ayoyi daga Allah sun zo a cikin yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah yana wato yaban komai na annabi sai ka yana yaban harshensa yana ce masa ma ya bi annal hawa sai ka ce in huwa illa wahayi fa wai harshen ka baya furta komai sai abin da muka saukar da a harshen naka shi za ka furta sai ka ji yana yaban kirkin annabi ala nashar halaka sadaraka wa wada'ana anka wizaraka allazi an qabba zaharaka da annaba ne ba wa rafa'ana laka zikraka sallallahu alaihi wa sallama kan ya ce wadduha wal layli idha sajara wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka min al ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadka balan fahada kasan balan ko mata kenan ya rasulullahi mun same ka ka bata cikin mu baka kallon kowa baka kallon komai saboda haka sai zama za mu shirye da kai za mu baka aiki ka je wa wa mutane to ka fi karfin su a yadda kake ba su iya fara ka ba fahada sai muka yi tanazzuli da kai yadda suke sai ka je musu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam eh sallallahu alaihi wasallam saboda haka falam aqasu gairar al-mustafa ni ibrahimu wato ba zan taɓa bibiyar wato wani annabi sallallahu alaihi wasallam lastu taliyan ba zan taɓa karanta cewa zikiri wato ambaton wannan ka ba an gane kuwa ya mala'i ya ku masu zargina kuffal malama ku kame zarginku wannan ibrahim na muhammadu ne wannan tafi karaya ce a sa masa batar na fi jin daɗinta ka karanta ja sa mata batar
الدين غير الذكر والسنة التي عن المصطفى صحت وتلك دوائي عن أصل خلاف بيننا وغيره يراه لبيب غير عين عمائي أيا لا تخلوا الهبل وقفوا محمدا وإلا ترون الدهر في السبرائي محمد خير العالمين محمد رسول أمين ذو سنم وسنائي فصيل بليغ ليس ينطق عن هوى بل الوحي والتنزيل وحي السماء عليكم بحبل الله للعرش واثقا فلا يناوي الذكر ناد شفائي ثم سلامه صلاة تهدينا إلى الذكر والهدي هذا الدين شنو يا أخوة akwai wani addini ne ta koma waye ya rufe bayan alkur'ani wasu da sunna ta manzan Allah allaci wadda take amin musa ba ta lura da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka ce wato wasu nake da sunna sahab wadda ta zama ta inganta amin musa ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ya kai wannan alkur'ani da sunnar annabi kai ku tilka da wai wannan ba wani magani da kanan wannan shine magani na ni ibrahim eh shine magani na sallallahu alaihi wa sallama a yanzu shin ya rahu da biyu mai hankali wanda ke da cikakken hankali zai ga an gane kuwa shi wanda ke cikakken hankali zai ka an kafa wata kilafa na su bi kilafi an kafa wani saɓani bai na ɗaha tsakanin manzan Allah wa yau da wani annabi shin annabi ya ce kaza wani ya ce kaza kuma ka bi wancan an yi amma in ba ainihin makantawa annabi ya da shari'a sannan wasu zo su gina wani constitution na banga su da constitution din ko ya constitution na kaza an ce kaza ba dole a sha wahala ba a dole a sha wahala yi ne dalili to constitution wani irin constitution ga ƙwararri daga Allah ga manzo daga Allah ƙwarar billahi ba don manzan Allah ba kakkan kai ba sanya lafi da shi ba baka san a cikin musulunci akwai babu ya ake tofar da yawa ko ana talla ko ana waje to ka ga mun duk duniya ya faɗi da rai da yawo ba da manzon Allah ba baccin nan ba san ga kai ba to cikin ga kai ko rigin gida za ka yi ko a dama za ka kwanta ko a hagu wanda aikan annaban bai sami su ba ku tambaye su ya suke da bacci ya bacci kawai ya fi ƙarfin su kar ku riga ɗauka annabi ƙaramin aiki bai ana fahimtar shi shanin nan kuwa dan dan turon wani ba ta dan dan yawa na jin daɗin zama turo ta ciki yawa an gane sai da aka babu wani zancen wani ya zo da wata shari'a ta didi da ta annabi ba zai yi ba ba a taɓa yi ba kuma an yi ba za a gare ba sallallahu alaihi wa sallama aya na su bi shi ibrahim ya ku mutane kallul hazla wurgar da wasa da wargi duk abin da kuke da wannan shirman fasu shi dan kare banza ce wa afu muhammadan ku tsaya akan tafarkin annabi muhammad shi ne dai wa illa idan kuka ki yin haka tarauni za ku ga ibrahim dadda bara yana mai nisanta ga yana bara'a ga gare ku mutakar bara'a ko bara'ar ba ta ku gobe ko jibi ba tsawon zamani shi ne addahara saboda muhammadu abin da sa na gaya muku haka shi khairul alamina shi Allah ya sako shi ne alkhairi ne da dukkanin alam gaba daya babu wani abu da ba shi da bukatar annabi babu shi ba wani abin da ba shi da bukatar annabi kamar yadda ka san ba wani rai da ba shi da bukatar ruwa to rai yana bukatar rai yana bukatar ruwa ko to rai yana bukatar annabi fiye da yadda yake bukatar ruwa domin aikin da ruwa ne maka aiki ɗaya ne idan kana jin kishin ruwa ka sha ka gushe in kauce na kuma sai wanne amsa babu to annabi tun san da aka busa ma rai tun kafin a busa ma rai kana buƙatar sa dan shi ya gaya wa mahimmiya da tsohuwa da tsoho zama mutanen kirki don a samar da mutumin kirki kaga tun anan kana bukatar sabo kuma shi ya musu ya ya dace mu'amalar auren tukunna dan a samar da kai kuma shi ya gaya musu idan an shane ga yadda za a yi da kai za a koya maka kaza za a koya maka kaza za a koya maka kaza ana fahimta kuwa sannan kai kuma ya zo ya gaya maka in ka zo da kasan da kake shekara kaza kai kuma ga abin da ya hau kanka ka zama balagaggi ya lissafa wasu wasu abuwa ce duk sanda ka ga abin ya zama kaza to shara Allah ta hau kanka kafin shi ba ba haka bane idan ka ga hancin ka fara buɗe yana kumbura shi kadai yana huci ita to sallah ta fara ta ta kamata ta hau kanka akwai inda aka fi ka ba gashi a wajen kamar karkashin hammata da sauran wasu abubuwa makamantan wannan yace in ka ga gashi ya fito a wajen yace to dole ya ka zo ka ka zama baligi to kaza ya hau kanka karkai kaza karkai kaza karkai kaza karkai kaza in ka kaza Allah zai kama ka in ka kaza Allah zai kama ka duk wannan na hana bashi da bashi da bashi da bukatar annabi kai kai da kuma mai bukatar annabi hatta abinda zaka sa a bakin ka sai da annabi ya gaya maka da abinda karka sa sai da annabi ya gaya maka ba ɗaukar abu a abu mata ku dole a su annabi ba kawai dole ne ka zuci da rafe wanda maka magani da ya maka zuci balle wanda maka magani miliyan ya yi tafinka har ramunka za a zo a tambaye ka kamar jaraba ce ba sai da baka sakar an sa yake ne ka faɗa ga halaka tambaya ka tambaya ka da ya kaina musaba da kai tun anan yace ba na ba za ci masa ba kai na za a zo a tambaye ka to mu saba ga abin da za ci ga abin da za ci in mun saba na zo da ma san kai an zaman zaba tafiya za a yi a ce kwanta kai kai baccin ka lafiya kalau in baka juya min baya idan an da dukan ka rafi dan Allah ba jarba ba ce wannan wai malamin da za ci malamin da aka ba jarba a kansa shi ke ga mu amsa tubayar dan Allah dan so da kaka kai jama'a kai jama'a ya bi ka har lahira za a zo ma a taru ya ce a zo a auna aikin kowa idan auna aikin kowa ya ce aikin fa ba zai kai ba hankali ya tashi ce ni zan zo da kansa bai ce gaya mana ya ce wata rana ya kalli sabon sa ana zaune ya ce Allah ya mun baiwa wato zan ceci mutum dubu saba'in wanda sun cancanci shiga wuta zan zan cece su za su shiga aljanna lafiyar tsaro sai na baka da shi rasula dubu saba'in ya ce ya yi kaɗan yake saboda me yake ai daga nan har tashin alkiyama jama'a kace kici kuma wanda baya baya bukatar cetanka ya so lai a roƙi Allah ya ƙara wannan adadin a ƙara bira yace Allah ya mun alƙawari zai ƙara mun dubu sauƙin su dubu sauƙin anai wasan sai da bakar ya shudu sai ya ƙara da san aka nan fa zai fito yanzu ba magana da tashi ba ce Allah ya ce zai mun kafasa irin tasa guda uku. Abakar ya shuru, sai na Umaru ya ce ya rasu layi a ƙara, ya ce ya rasu la ka ƙara. Kafasa Allah ɗaya ba sai ya kata bane haƙwar uku. Wannan wannan bawan Allah in ba mu so shi ba na mu so. Kai mu so manzon Allah. Saboda haka shi kairul alamin ne kun ji sa kairul alamin kun ja mana wannan karatun. shi kairul alamina ne kuma muhammadun rasulullahi shi muhammadu ne kuma rasulun jakada daga Allah aminun amintacce zusanan ma'abucin haske wata na'i kuma ma'abucin tsafaka da daraja sallallahu alaihi wasallam shi yake fasihun manzon Allah mai fasaha ne idan manzon Allah yana magana jama'a ba za ka so ya bari ba yadda magana take fita daga bakinsa ita kanta ladabi take a gurin so take a yi ta cikin daraja kuma ke ta cikin daraja an gane kuwa baligun annaba mai balaga ne laisa yanzu ko mai an hawa baya fitawa sai abin da Allah wato ya masa izini ya ya furta ko kuma baya furta son zuciyarsa an gane balil wahayi a ce wahayi wancan zili da yake sauka daga ina wahayi sama daga wato daga sama ba fa saka ce kuma Allah yana sama balwa wannan ce wahayi sama ita ce to kun ko na wance musu Allah yana sama da shi wanda kansu sun ce wahayi sama'i a aisha da wahayi wata sama Allah ne saman annabi. Malama, annabi shi da sama. Ai saman ƙasan annabi take. Da ya tashi zuwa annabi sama, sai da wuce sama yi. Yadda inda ba saman ba ƙasan. Ba kowa ba komai sai Allah. Akwai shi faɗa girma a wajen. Don ka gane ya fi ƙarfin kowa, yana fi da cire takalmar da aka ce karka shiri. taku da takalminka ya taka shi faɗar Allah da takalminsa ya je wajen Allah ya ga Allah Allah ya ga annabi takalmin annabi yana kafa sa kai sun madara ko bakan Allah takalmin yana kafa sa kai bakana aba ko sai na wadara kwa cire takalmin yana kafa sa kai fa wa ila bihi ma wa duka ba cire ba shi yasa fadar bigi Allah ya gafarta masa Allah ya da da masa rawa yake cewa takalminka ya hukuma wallahi haka ne idan ka ce ka fita kai wanda kai na gaji na'am saboda ka alaikum ina muku wato wasiya wato wasiqan bihablillahi lil abdi ku yi riko da daidiyar Allah wadda take amtacciya lil abdi zuwa ga wannan bawan shine ai wato abin rukon manzon Allah kenan na'am farahatu shubran zai shigo da magana kariƙa ne ya gama da wacce magana ya sabuwa zai dauko yace fanahaju yunawi zikira duk wani tafarki da yake wato me wato gogayya ko yake jayayya da tafarkin zakirai tafarkin zikiri na haju shaƙa'i wannan wato tafarki ne na waƙiyata tafarki maƙiyata ne babu wanda zai jayayya da zikirin Allah yanzu ka zo kana kiran Allah wanda ya zo da girma sai ce bidiya bidiya da kuma yanzu ka kana bala ba ruwansa kun taɓa ji suna zagin yan ba sai dai yabo hada wani suna zagin wata karuwa a an kuma taji ba sai ku faɗa ba kullum rigima su su da masallatan suke rigima ya za a yi a ce a daina salati a daina zikiri a daina istighfari a daina kaza a daina kaza amma ka ga da bala'i ya bala'i ya da suka fara jefa mamamai a gani karan nan masu dan dan gajeren wannan nan dan bandogin suna harba mutane suka ce kai a fa danga zikiri sai yanzu kuma Na'am. Ka gane? Eh? To jawara.
وإن قلت هل ذا الورد نهج محمد أقول نعم وردي لأين صفائي فما الورد إلا ذكر لله وحده تصلي على المختار خير ورائي عليه سلام الله ثم سلامه
فما فيه ول- فما فيه ذكر الشيخ أو ذكر غيره فولدي لداء العبد عين دوائي رويدكم لا تنكروا عن جهالة بكيهم وعدوان وحين جفائي عليه سلام الله ثم سلامه
رويدكم لا تنكروا عن جهالة لبغيهم وعدوان وعين جفائي فقد بلغ الهادي وأدى أمانة ألا حبره الهادون شوق دجائي عليه سلام الله ثم سلامه صلاة الثلاثية يلبك والهدي Wa in kulta idan ka ce da ni ko ka ce kai hal shin wai ku da kuke wannan zikiri da wurdi hadal wirid cewa wannan wurdin nahju Muhammad shin tafarkin manzon Allah ne aqulu abinda na ce maka na haka ne wannan eh wirdi kaga wannan wurdin da muke ba wani abu muke nufi da shi ba illa ne linaili shafa'i kacin samun tsarki a wajen Allah da ƙara amun samun tsarki na zuciya yadda Allah zai mu'amala da zuciyar mu kuma da zamu ƙara samun takacciyar soyayyar annabi famal wirdi babu komai a cikin wannan wirdin illa illa zikru lillahi fati sai an bato ga Allah wahdahu wanda ke shi shi kadai sannan me tusalli alal mukutari sai salati ga abin zabin Allah khairu wa ra'ifiyyan halittar Allah fama fihi zikru shayfi ko fama fihi zikru shayfi ba ma ambatan wani shayfi a cikin wannan zikirin a cikin dariƙa akwai ya shoti jani ne ba ko ya shoti Ibrahim ko kadarawa suna faɗan ya fi da alƙadir ko ya wani abu ba komai a ciki au zikira ghairihi ko ambatan wato wani shehin fawirdi kaga wannan wuridin ko wato lida'il abdu cututtuka ne ga ga kowane bawa in yake yanayi magani ne ga cututtuka na bawa ainihin ainihin dawa'in ainihin magani domin ɗan adam yakan sha fargol in yana ciwon kai ɗan adam yakan sha a magarannuka in kwatin ko malaria ko na makamantan wannan kana tare zuciyarka ba ta da rashin lafiya Allah ma da kansa yana cewa bi qulubihim ne maradu ita zuciya tana yin ciwo kuma wato babu wani abu kowane abu hadisin annabi ba abin da ba shi da ba ba a kuma yana da magogi ya ce amma ita zuciya magogi ta zikrullah zikirin Allah shi ne magobin zuciya ana gane ko to in ka kalla yadda idan ciwo na zahiri ya kama ka kai dan adam zaka je wajen likita ya maka allura ko ya baka magani sai ya ce wannan maganin ta sha biyu da safe ko hudu da safe hudu da yamma wani ma haka gara ce ka sha hudu ko to haka waliyai suka tsara da jikinsu kwafi ne na abin da jiki yake fama da shi haka zuciya take fama da shi a baɗini ana gane ya kuwa ana gane ya wani kursu rabbika bukuratan wa asilan ka ambaci ubangijinka safiya da yammaci ko shi ga an baka lazimi a cikin istighfari ɗari da safe ya istighfari ɗari da yamma a da safe kai la ilaha illallah ɗari istighfari ɗari za ta kallama ɗari la ilaha illallah ɗari safa da yammaci mun buga hajjar da da takardar nan ka manta ta mun buga adadin wato abinda dan tijjaniya yake samu na istighfari a shekara daya eh duk dan tijjaniya abinda yake samu na istighfari a shekara yana karanta istighfari dubu tamanin da ɗari takwas dubu tamanin da biyu da ɗari takwas haka ke samu duk shekara duk shekara sai ka karanta istighfari wannan ka lazamta wa kanka sai ka ce Allah ka yafe ni Allah ka yafe ni Allah ka yafe ni so dubu tamanin da biyu da ɗari takwas kullum sai ka a shekara ba sai ka faɗa su dubu tamanin da biyu ɗari takwas Allah ka yafe mu Allah ka yafe mu to ka buga ka shekara goma kana yi kana wazifa ya za a yi haka za ka yi adadin na la ilaha illallah shi ma haka ne adadin shi ma adadin istighfari ko a la ilaha tafaka ita kuma dubu ɗari da dubu takwas abin da za ka karanta la ilaha illallah dubu ɗari da dubu takwas haka za ka karanta kusan martaba la ilaha illallah mutanen kano mutum miliyan nawa ne miliyan goma sha biyar a tsohon lissafi mu bar shi haka a ƙaddara duka maguzawa ne wanda yake sallah sai a yi bakon wani mutumin da yake sallah mutum ɗaya sai ya rokan da ya tsaya da wani abu da ce duka za ku musulunta mutanen kanmu ce za musulunta ya ce la ilaha illallah ce la ilaha illallah ya ce muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya turo da annabawa su mutu duk aljanna za su faɗe ce duka aljanna za su faɗa yana cewa la ilaha illallah da su zo ta wani sunan wata kawai Allah ya turo da annoba kowa ya mutu wallahi aljanna za su akwai ne sallah akwai ne wani abu ko azumi ko aikin hajji ko kaza ko kaza iya wannan kalma ko ma ɗaya aka raba musu ba kowa ya ansa kawai ɗaya tak to kai sai ka karanta ta dubu ɗari da takwas a shekara amma yanzu wani yana kallon kai wani ɗan bidiya mushri wannan wani daga jini yake yi ya wata mai yi ba ba ba zo kan talatin ba gundarin abin kuma nan inda ake kwantar sha'anin da garar sau data wannan wurin wato lida'il kalbi lida'il abdi ainihin dawa'i shi ne ainihin maganin cutar-cutar da bawa yake sha wato ya samu sauƙi kawai kuɗa a haka an gane sau da ka ruwa duku mu bisan mu ɗan'uwa karkai musu za san kiro kada ka inkari an ji halatta saboda wawar karka ko saboda jahilcinka ne bagayin da zalunci wakurwa da shishigi wa aina jafai da ainihin wato jafa'i da wauta karkai ba hankali abin ya fi ƙarfinka abin da baka sani ba ka ce baka sani ba ka ja bakin ta kai shuru an gane ta ja ja
وقد بلغ الهادي وأدى أمانة حذا هلوه الهادون شوب ردائي ولعلاه آلات بقفو نبيلا تسب الذي يكفو دون مرائي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة
سواء دليل أو هئير فما لنا سوى قلبه دهرا صباح مسائي أيا رب جبريل الأمين فثبتني على سنة الهادي قلوب أولئي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة إلى ذكر وذكر ولا يبتلين الله بالزيت والهوى يعيش على البيداء يوم لقائي ولا يبغش الدين عن محبنا balin labalabal labumara ai عليه صلاة الله ثم سلامه فلا تدركنا إلى الذكر والهدى balin lubbu lubbun lubbu mahaɗa ɗai eh kasan shi bara bai daka aji almajirin sa a waje ba a wato ya fahimci Allah ne da kyau kuma ya fahimci babu da Allah bai kazan ba da kiki wanda ke ganin Allah ba zai iya yin wani abu yanzu kawai gaji kawai ga ka ga ka kai ne wannan waye kawo ka waye kawo ka a haka ya kawo ka yadda kake a dire da manya-manyan kunnuwanka da gwalagwalan idanka da da- gashi kwanci ya taru ga gashi ga komai da komai a dan mikuki ya kawo ka ana ɗaukar kana sha ba hankali kaka karye a ina abin da ake daga ta jak din da ake burɗaka kake ƙaruwa yake ne da uwar da uban da ƴan renan da kai kanka ba wanda ya isa isan yaya ake jin taksinka kawai sai dawa ya gari kakanan ka ta farfashe Marabi ya ce da Usman Baba ya ce mai mai da jinjiri ango ko? mene ne? mai mai da jinjiri ango wata ran da Usman wannan waka ba? an shi zai haɗa kai? mai mai da jinjiri ango wata ran sai ya mai da an mai yarbango haka yake jinjiri ne ango ana kaga ya da kun jiri sai kashi mukamin ango a wadda fa ya kasa can saboda tsabin kujitar waka ana na ta- sai ka jara ta wata kakata ce ta hana auren wani guri ne ba wata ce ta hana auren eh ta zo ba sanaka Allah ya fi komai ba wani abin da za ka iya cewa Allah ba zai iya yi ba saboda karka ɗauki a abinka a yan- wato ɗan ɗan kwanyanka kaɗan ka dinga sawar Allah a ciki Allah ya fi ƙarfinka yanzu yanzu aka ce maka za ka iya sa teku da shi jirgin ruwan da suke kai aljihunka za ka yi da in aka ce za ka iya sa mota guda miliyan aljihunka za ka yi da to mai mori daga shi aljihun kai kana sayarwa da kudi ba ka ga wala waya kwata wata ce miliyan a ciki in ka ce wallahi akwai mota miliyan aljihuna a cikin jalan shi kuma akwai a ɗauko ka sa waya ta gani ka tana kirga to mutu ne waya wannan balle Allah ba ta gane Allah ne ya fi ƙarfin kowa eh kuma ka san me yasa suke wahala salati da babasi eh da kiki da kai zuciyarka a cunkushe dama ga mai kuka ka gane ga abubuwa da da da tarkace a ciki to dole ya za ka yi ya rayu ka sha mai kuka ka ta kai ma karo da ka fi zabu su biya magana kai ya gane wa yanzu idan ango wanda aka kai shi gidan amurai zai ya zai tare sa abdul aziz yana gaya musu labarin amurai da suna sa ba su gane ba sau da aka fi ƙarfin lagar hadi annabi sallallahu alaihi wa sallama alhadi ballaga ya isar da dukkanin abin da Allah wato ya bashi ya isa wa adda amana ta kuma ya bayar da dukkanin amana saboda alhaduna wanda yake magadansa masu shiryar da harita shi kuma dujai wanda suke taurari na cikin duhu hadau hazwa sun bibi tafarkin mazan Allah wajen shirya da harita an gane sannan wala alamu da manya-manyan bayin Allah wato jagorori al'ada ko masu jagorar masu jan wato halitta da ƙafurin nabi na saboda bibiyar mazan Allah gaske lita ƙafu domin bibiyar allazi mai ya ƙafuhu duna mira'i domin bibiyar wato bibiyar tafarkin manzan Allah ta salama ba tare da jayayya ba an gane duk wanda ka gan shi ya bi tafarkin annabi ka bi shi kar ka jayayya wannan mutumin sawa'un jalilun babbai kai a wannan ka kato ne su ka san kowa akwai abin da yake jirgin wani ya fi so ya ga an sha aikin ba an sha rauni to sai ka bi gaskiyar a nan wani kuma ya fi so ya ga mai kuɗi yana wa'azi haka nan wani kuma shi abin da yake so ya gani ya ga mutum a kurkuɗe an gane ga wata ga wata malamalin ta sha sufurin wajen guda goma ya kamo ta tambike kyawo haka ga gora ga tafkacin tarbiya ana ana uzure ita kaga wani yayi sai nike suna na yake nema to jalilin sawa'un koma wacce sun ba kake gani wannan jalilun nan ko mai girma ne ko mai an haƙirin ko ko ce. a'a famala famala na siwa afuhi ba mu da kawai sai da yake tabarin annabi da haran tsawon zamani haka muke saba'an wa masai safiya da yammaci ko aya ka zo mana inda annabi zaka faɗa mana za mu tawa saboda ka ya rabba jibrila ya ubangiji mala'ika jibrilu al-amin wanda yake amintacce fasabbatan ka tabbatar da mu ko kuma fasabbitan ka tabbatar da ƙuluba ula'i zakatan wa'annan muridan bayin naka a kan da zaka tabbatar da su ala su rasul hadi abu ta basu nan annabi muhammadu alhadi wala yamkin Allah Allah kada ka tarrabe mu bizzaiji da karkacewa wal hawa kusan zuciya na ishu marayu ya ubangiji alal bayda a bisa farar wato hanya samkal kar mu karkace har ila yau mai kaya zuwa sanda za mu haɗu da manzon Allah sai shi ce wala yaku kishru fi Allah kada ya zama bawon addini hazzu muhibbina shine rabon masoyana a'a Allah kanka ba ta bawo ballin lubbu Allah ka ba su kwayar kuma a cikin kwayar ita kuma lubbun lubbun kwayar kwayar har nake so Allah ka kai su mahaza ɗai tsantsar kyautar da baka mata idan nake zuwa a yanzu kai tsantsar kyautar nake so Allah ka ba su ina duk wanda ka gan mu a cikin bin Allah ba dama inda zama cikin san annabi ba dama da bin sunnar annabi wani yau ya ce maka shi ahli sunna ne an bashi kuɗi ya lankari an sunna masa kenan ka taɓa jin mutum ya ga mutane kawai iri-iri ya ce mazo ku duk ɗan bidiya ne akwai wallahi ya saka shi kirki da za a kawo amana a cewa za a ba ba ka kowa ba ya ce ku bawa ne kai dan bidiya ha cewa dai wani wani suna ce a suna dai na'am
فرأيته وهنا وجدت له به أطير الشياق والغرام فلائي وكل وليله وبرهامهم تلن أحمد خير الناس عين بهائي ومن حسن الدار علي وإنني مبرز أقلاني أوان الزبائي وقد تم بطني عند مهدي وقد عنا السبيع بذال الغيب تحت قضائي فما قطعوا في الشيء والغرب فدفدا إلى مكة إلا لشمس ضلائي ولبلع وعين اليوم عين محمد سرى سره في هيكلي وروائي arabi
وأهل زماني كلهم فاز رائيا سوى من قلا نهدي أسير هوائي وما قلته شطحا ودعوى عريضة وهبت جميع الفائزين ولائي ثم سلامه صلاة تؤتينا ya ce sara ɗan fuhu wato wani bakon mafarki ya zo min wahala wani ɗan lokaci na dan na dare wannan bakon mafarkin yana zuwa sai me wato sai karfafe ne lihubbi lasan annabi sai ya zama a ɗero shi tiyakan saboda tsabar da ya da ya kama ni da nan ina wasu kamar sun tsune ne zan tashi kawai tsuntsu ne in farin dashi in tafi inda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kai garamu fa da nake ba kun labari ba fa wannan sai bane bala'i ce wala garamu bala'i Eh, so da wa- ga wanda Allah ya garaba ba fa ba sauki bane ka san abin da zai zuciya muke ta wannan gaɗa muke ta wannan fasara fasara a can mataura ana ta ana ta dariya in ka daga a cikin inda take daga ba ne nutsuwa a nan a ba ku misalin su a ba ku misalin su ko annabi yusufa Allah ya ba shi jamala babu wata mace da zai gan shi za ta gan shi sai ta kida ma kawai ita ce wato mujizar ta fari kafin a a komai da ki in ya in ka gan in ya gan in ka gan shi kawai sai ka jijice sai ka fita daga cikin hayyacinka saboda jarabar kyau ga Allah ya zuba masa shi kyau kyau ne yana yawo komai na ta yayi in ya kware molo ya fi kyau in ya bar gashin ya fi kyau in ya koma da koma mai dai ya ku zama cikin kaya marasa gashi sarki ne amma baya sa kayan jamala tsara fitina ce fitina fitina yake zama ya fi sa irin irin kayan su da rufe jikinsa da me da yan jallabiya na da suke ɗaure fuska sai ya samu wani tsumma sai ya fa kan haka yake zama kuma sai jawo jallabiyar sai rufe kan hancin sa haka yake ɗora ta sai riƙe haka haka yake rayuwa ba in ya kwaya fuskar randa ita matar nan ta ta annabi Yusuf wata zulai a Hausa saboda haka ita wannan zulai da ta fito da shi aka yi abin da aka yi ta ji ana ta yaya ta ta gani ta ce zan yi maganin matar nan ba san ni waliya ba ta kansu ni na nake fara shi tashi da shi da na gashi kullum zan ganin shi kamar so ɗari ba wannan ne ba ta ce zan kira su su zo su ilimi bi da shi ta shirya walima ta kira su suka zo ta roƙe shi ta ce so nake ka takkato daga inda kake da katan ka zo ka shirya kawai aka ce komai ana cikin fati ana cikin fati ta ba kowa wuka da abin yanka a hannu ta ta kwala masa kira yusuf sai kansa ya kai kansa dama ai sun ji labari da abin da ya faru ai za su a santa to wannan wai su ɗin waye ba wa kuma ina matar wato hajjiyar misira tukula bawan ki tana kiran sunansa sai hankalin sai ya kai kai a sai suka manta ko ka a nuzu sai suka manta akwai abin da suke yanka ko lemo ko ko ko guri ko sai dinga a a hannunta tun daga san da to suke yanka hannunsu ba su gani ba yare shige ba wanda ba wanda ji dafi ganin dai kawai kuma yusuf ba manzon Allah ba aka ta ce kai da rabin birane yanka nan kowace sai ta daga mai yanka ashirin sai mai yanka goma a za a rasa wani yanka mai yanka ne ƙarya ne a ba iya yamma ne haka Allah ya hannu haka Allah ya hannu kana kuma ka zab a to a haka ake fara da ce wannan yankan mai dubu yankan ne ba yankan mana yasin dama can da yankan wannan na Allah ne shi ma da akwai abin da yake wani mazauni ne mai zaman kansa saboda haka Allah ya ce falan mara ainihu da Allah ba a kafar nan Allah ya ce ka tsana aidi hunna mu kulla abin da suke kenan hashi lillahi sannan suke usuli hashi lillahi usuli suke wallahi suka ce kai ƙarfi ya tabbata ga Allah saboda ido ba taɓa ganin irin wannan abin ba ma haza bashara to wannan wallahi ba mutum bane yace a ce ta sai malaika ne wata ce kai ina la mala ta ina la illa malaku sai to karimu in ma malaika ne ba kuma malakun ba mai girma kama duk gabi da girma wannan fa kyau ne kawai kyau me ya kama wannan na can yasar labanta eh wala gara mu bala'i to kaga soyayya kenan to basali ɗauko wannan mazala ya ce rabin kyau aka bar shi duk wannan kyarabi aka bar shi aka rasu lawa aka haɗa wadda kafin yake ni ne amma saboda kamala saboda jamala saboda haiba saboda nutsuwa ba taɓa samun wata mace ta abin hawa annabi ba sabansa ba duk wanda ka ji an rawaice siffar annabi a gunsa ba babban sabi ba ne yaro ne manyan sabon in yi shigowar jikinsa bara yake karkarkarkarkarkarkarkar don kwasu ta zauna a gabansu suka sun fi da kai tsuntsu ka ɗauka ciwo suke a kan zan ya tashi sauran masifar kwarjini sallallahu alaihi sallawa eh wala garamu wala'i to kaga wanda lai ya jarraba da wanda aka ba rabin kyau ga abin da ya same shi eh gari ne da suke kan fata yanke hannayensu to ina da wanda aka jarraba da da kyan da فذاك ولا غرام ولا إيه سوذاك وكل ولا له kowa akwai abin da yake so akwai abin da ka mutu akai kage so amma wa barhamu ba shi mubdalan ya mutu ne akan bi ahmad khairun nas shi ne ladda annabi muhammad yayyan mutane ba na ku labarin cewa na na rabi ya maku labarin da duka kyau na bayar ko na rabin kyau na bayar na rabin to ainu ba haɗi shi kuma wannan shine ainihin can shi na ainihin can wannan shi kuma ainu ba haɗi an gani to saboda wannan soyayya da nake yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wa min hasari saboda hasara ta mutane jaru alayya sakai zalunci a kaina wa innani domin cewa ni ba sani mubar rubu a karami na tsere wa tsari kai na tuni ba wani da ce zai biyo da cikin san annabi wannan Allah ya mun haka wa da sawari tu sibai tu tashi na na yarinta na girme su na bisu domin kokartar mafatahi fatahi na ya zo min inda mahaje suna zanin goyo na shigarin tangaran na san waye ne na san aina nake na san ina zan yi an gane wa kada anat jami'u rijal al-ghaibi dukkanin hasken tsatsan hasken mazajen Allah wanda suke rufe ku a cikin su ta hada da rai da karkashin hukuki na sun zo zani fama kan awar fi sharik wala garabi fada fadan ba wanda zai ciwo daga gabas ko daga yamma suke yanke dazuzzuka me suke nufi ila makkatin suna suna suna su je maka to su sani illa li shabihi zai ta karkashin na sun yi zai Zuwa suke zai su shaƙi ƙanshi na, walimala, me yasa ba zan faɗa haka ba, wa ainihin yawma yau nan da kake gani na ainihin muhammadin ni ne ainihin wanda sirrin annabi ke kansa yau duk duniya ba kowa sai ni a kai na sirrin annabi ya dira sirruhu sirrin manzon Allah sara yana su fi haikali a cikin dukkanin karan karmata warwa in dukkanin ina yake cewa da komowa Bishiru Ibrahim. kalifa saboda ka wa ahlu zamani ahlan zamani na kulluhum dukkaninsu faza sarrafa su wallahi kuma raƙin suna suna masu hauhawa a cikin dukkanin wani irin tarki sai da suwa man kala na haji sai da wanda yake tafarki na wannan kuma ka san da sirri hawa yana cikin riba ce wannan na san zuciya suka baki kake kenan shi Ibrahim ya ce ma ƙultu shaɗan ba faɗi wani abin da suka baki ba wata awa arizatan ko kuma wata wato da'awa da take bujurowa kaga da zaka shiga cikin ɗaki da karanta la ilaha illallah gidan wanka din nan ka samu tare da ɗan shi ka shafa yana za ka abada jin ƙanshin ka ba da jin kanka to wannan bace shine da'awa arizatan kaya fito kana wasu irin maganganu a wani annabu da yake gaya mutane haka ne an gani saboda haka wahabtu nan ne wala'i na bayar da walci game jami alfa'i ne daga dukkanin wanda suke sarrafa wata wani su da dangane a wajen su ne annabi ya ba ni kuma na wasu lokaci yayi da ka sai mu tashi gobe mai wadda Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya damu zauna lafiya Allah ya ce mana mutuncin mu da imanin mu da addinin mu Allah ka nutsa mu cikin ina ka Allah ka tare mana fada Allah ka goyi da bayan mu cikin komai albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah muna roƙo saboda albarkacin wannan zaman Allah ya a zahiri da bayan Allah ka ja masa Duk da wasu zaɓuwa Allah ka ɗauke masa.